الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على هدي حق قدره من دار العزيم هذا المحضر ودعت بنظرة تاتينا بزهري سكرت الذي بالذكر منه تلذذي نبيا بأولياه على كل جيبه محمد أنسي وكنزي وملجئي وسري ومن كل البليات منقذي وهو الذي لم يدع داء بذكره ولم يستجب والذكر عين تلذذ به آدم قد بين تقطعت وسائله ما إن يرى من منكز ونوح وإبراهيم موسى ويونس وعيسى وإسماعيل والكل شهبز عليه صلاة الله ثم سلامه وإني لوصل المصطفى الغوثك الذي عليه صلاة الله ثم سلامه فلا أكو يوما في سواه تلذذي عليه صلاة الله ثم سلامه أيد بمده فائق لزمرز عليه صلاة الله ثم سلامه أجساد يمن الهاشمي وعنكذي عليه صلاة الله ثم سلامه لتدري رؤوس الكفر ضرا وتنبزي نعم نعم ذكرت الذي من ذكري منه تلذذي نعم ولم شر الإسلام وسعرت الأنام على جبال من يسر الله تعالى يتي ذكرت الذي لا أنبتي ونن bizikiri minhu talazzuzi talazzuzi jin daɗi na yana tabbata ne bizikiri wato minhu da gare shi bizikiri da ambato wanda ni jin daɗi na yana tabbata in na ambace shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wane ne wannan nabiyan
bi uliyahu ala kulli jibi wani irin annabi ne nake ambata wanda bi uliyahu da ɗaukakarsa ala ya ɗaukaka kullazi jidizi ya ɗaukaka birbishin duk wani jagora duk wani ma dubu ƙwararre a sanin hanya ta Allah.
Muhammadu Unsi.
Sallallahu alaihi wasallam. Baka sunan shi bace shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Unsi wanda shine ɗebe kewa ta wawa kanzi.
Wawa kanzi.
Kuma shine taskata. Wamalajayi shine mafakata.
wasirri wasirri shine sirri na wa min kullil bilayati kullil baliyati munkizi kuma shi munkizi shine mai tsamo ne mai tsiratar da ni daga dukkan wa'ansu bala'o'i na'am wa huwa allazi lam yad'u da'in bi zikrihi shine wanda lam yad'u da'in bi zikrihi wani mai roƙo bai taɓa roƙa ba albarkacin ambatan sunan shi wani mai yustajab a ce mutumin nan ba amsa mai ba ta ba samu haka ba wa zikiru na'am a ni ambatan nan nashi ainihin talazu shine ainihin jin daɗi na
bi adamu a albarkacin shi ne fa kakar tiba kenan aka karɓi tuba na annabi adamu hina taqatta'at wasailuhu yayin da dukan wasu tsannukan shi suka yayyanke ba abin kamawa ba lokacin da ya rasa abin da zai dawa ma in yara min munaki ma yara min munaki a lokacin nan ba ya ganin wani mai tsamowa mai tsiratarwa in din nan ta zo za'ida ce sai ta karhowa wannan nafiyu ta karho wannan korewai ma in yara lokacin babu ko kusa wani a wanda zai gani wanda yake muna kize shi ma minkin ta ƙara karhowa wai ko ma yaya babu wani wanda zai tsiratar da shi ko ma yaya ne babu a lokacin nan na'am a lokacin nan sai ya ambaci annabi suna annabi sallallahu alaihi wasallam ta albarkacin bihi da albarkacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka tsirata da shi aka karbi tuban shi
wa nuhu wa ibrahim hakan nan annabi nuhu wa ibrahim hakan nan annabi ibrahim wa musa wa yunus hakan nan annabi musa wa yunus hakan nan annabi su kowannen su wa isma'il kowannen su ya samu cikin ya samu kanshi cikin wani ibtila'i to albarkacin annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsiratar da shi a tun daga annabi Nuhu har ya zuwa annabi Ibrahim shi annabi Ibrahim ma zahira tashi tana kowa ya sani ta lokacin da aka jefa shi cikin wutan nan shi shi ma annabi Nuhu lokacin da ruwan nan suka suka gama ko ina da ko ina ruwan dufanin nan to duka dai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam siratan da kowanne da annabi ibrahim a cikin hutan nan da aka ce ma hutan nan kuni bar dan wasalama ala ibrahim wa musa da annabi musa shi ma daga dukkan kaidi na na fir'auna gashi har sai da ya zo gashi gashi ya biyo shi aka ce ya bugi ruwa ba durib bihi ban fara ga bakana kullu firin ka dodin azim a yar bigi ruwan nan ruwan nan suka rarraba ko hanyoyi ga sunan goma sha biyu suka tsira ya samu ya tsira da mutane dukkan albarka annabi ne sallallahu alaihi wasallam suka samu wa yunus haka annabi yunus shine ibn mata wanda yake mabutin kirhi kihi wanda aka jefa cikin kihin nan shi ma duka albarkacin annabi ne wa isa wa isa da annabi isa wa isma'il da annabi isma'il wal kullu jibidi kai kowannen su kakka ji ko na yi kasa da kasa da su a kowannen su jagora na ne kowannen su jagora na ne kowannen su shugaba ne annabi ne mursal
alaihi salatu llahi summa salamu wannan kenan ana iya ce haka wal kullu jibidi kowannen kowannen kuwa daga cikin su jibi jagora na ne koko wal kullu da duk da dukkanin su ma da dukkanin manzanni ma wanda ba ambata ba da annabawa kowannen su ya ci albarkan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibi sai zama kamar wannan munada ne ya jagora na ya maduguna ina ina ina karanta wannan waƙoƙin nan ya maki Allah yana hira da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan huska kenan na'am alaihi salatu lahi alaihi salatu lahi summa salamu ira da amince Allah tabbata gare shi inni li wasil li mustafa da gausi kallazi a shi wace ni dan li wasil li mustafa da gausi dangance da saduwa da abun zabi wanda yake shi mai taimako ne sallallahu alaihi wa sallam kallazi tamkar allazi nake ita allazi wata kalma ce a cikin larabci da ba a iya faɗinta a tsaya ita dole sai ta samu jimlatu sila sai an kawo ta jimla bayan ta sai an waɗi magana gabanta a waɗi a waɗi dan saboda ismul mawsul ake ce mata tana cikin asma'ul mawsula sunaye wanda ake sadarwa da su sai an an waɗi kaza an waɗi wani abu sai a kawo allazi sannan a kawo ta jumla ko bayan ta shi ce wace to ni dangance da saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar allazi nake wanda ita ba ta ba ta zuwa ita kadai dole dole dole sai na sadu da maki sallallahu alaihi wasallam a nunin kenan zuwa wannan alaihi salatu lahi summa salamu ya da mun Allah tabbata a gare shi na'am fala aku yawman fi fala aku yawman fi sawahu talazzuzi a bazan taba kasancewa ba da ɗaya rana talazzuzi jin daɗi na ya kasance fi siwawa a cikin wani sa ne na'am alaihi salatu lahi summa salamu ira da mun Allah tabbata a gare shi ajudu bi marhin fa'iqil lizmur in kasance albarkaci wannan salatin in yi ta kyauta da wani irin yabo fa'iqil lizmur wanda yake ya tserewa zumurruzi a kyawu zumurruzi yana cikin gwalagwalai masu tsada na'am na'am alaihi salatu lahi summa salamu kira da mutu Allah tabbata gare shi a gisna bi ibn al-hashimi wa an qizi ya Allah ka tsiratar da mu a gisna ka agaje mu bi ibn al-hashimi dan albarkacin ne ba hashiman dange wa an qizi Allah ka tsiratar da mu na'am alaihi salatu lahi summa salamu kira da mutu Allah tabbata gare shi na'am da tudin ru'usul kufri doron watan buzi ya Allah ka jefar da jagorori na kafirci ru'usul kufri kenan a jami'i ne na ra'is turran baki ɗayan su watan buzi Allah ka yi watsi da su za'antu wa hubbal hashimi wa hafizu ila al-hadrati al-aliya wa rajiya hafizu wala ansani an zikri ba muhammadi مرور زماني أو يقوبن قارز صلاتي وصومي ثم أجي لذكره وأذكره ما ما دعتني المواعظ أحب رسول الله حقا وإنني على هديه ما دمت ممن يحافظ أليم به ما عشت داري وكيف لا وعين عناياتي لجنبي تلاحظ عليه صلاة الله ثم سلامه فإني بذكره مدى الدار لافظ عليه عليه صلاة الله ثم سلامه فذاك رسول الناس والخلق وائز عليه صلاة الله ثم سلامه لا أبقى وإني قارئ الذكر حافظ عليه صلاة الله ثم سلامه على الصلوات الخمس داري أحافظ عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن أمسكوا دينا لقوي ما وحافظوا نعم لعنت وهو بالهاشمي وحافظوا إلى حدث العليا وردي حافظوا نعم sai yace za'antu na tafi ila al-hadratul ulya zuwa halara madaukakiya wa hubbal hashimi wa hafizu wannan jumla ce sai a ce ta zama haliya da ilin wannan wawan da haliya ta shiga tsakani wa hubbal hashimi lokacin nake tahiyan nan zuwa halara madaukakiya ina me ana me kiyayewa da soyayya ta ne ba hashiman dangi wa rabbiya hafizu kuma ubangiji na shine mai kiyayewa wala asani an zikirka wa madihi murura zamani aw yubana qarizu wala ansani an zikiri daha ba na kaucewa daga barin ambatan ɗaha annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa madihi haka nan ba na kaucewa daga barin yabansa murura zamani matukar shudewan zamane na zamane na baki ɗaya lokaci na matukar lokaci na baki ɗaya ba zan bari ba ba zan bari yaban annabi sallallahu alaihi wasallam aw ya uban na qarizu har sai qarizu ya dawo wannan shi qarizu wato laraba suke buga misali da shahatayi in ka yanci hatayi uba karizu ko kariza ne duka na faɗi har sai masu su wa'ansu mutane ne suka fita wani zamani su ya ciro wani ice wata bishiya wadda da ita ake haɗawa yana cikin abubuwan da ake haɗawa a yi jima da su ba mu sani ba ko ba ga ruwa mace to ana ce mata da ya karzu wannan bishe da suka hita tun da suka hita ba su sake dawowa ba to sai laraba suke cewa a sai mutum in mutum ya ce ne yana so ya ce ba ya yin abin na har abada sai ce ba na wannan abin na kama yin shi kenan in mutum yana so ya ce in ya kama abu ba ya bari sai ce na kama yin wannan abin kenan har sai ƙarizu ya dawo shi ku ƙarizu ya ya ta ya ɓace shi tun da ta bai sake dawowa ba ma'ana ko mutum in ka ce na kama ya sai ya dawo kenan ba ka wasa ba abada to shine shi ke cewa ni yabon manzala sallam zan yi ta yi tsawon zamani na har sai ƙari zuwa da ma'ana ba ba ba ba na yankewa salati wa sawmi thumma haji bi zikrihi wa zikruhu ma ma da atnil mawaizu sai ce salati sallata wa sawmi da azumi na thumma haji sannan da haji na bi zikrihi dukan su wannan na suna tabbata ne da ambatansa kowanne ne nake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunawa sallah za ni sai in tuna ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace dangance da sallah menene sallah ta kumsa na sirrin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na shagaltu da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam da tunani da tunanin shi a cikin sallata hakan nan azumi hakan nan haji na wa azkuru hakan nan nike tuna annabi sallallahu alaihi wasallam mama da atin mawa'izu ko a wani lokaci wa'azuzzuka suka kira ni ma'ana ko lokaci a zan yi wani wa'azi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam nike tunawa me yace dangance da wannan abin zan wadi magana shi dai zan wadi abin da yazo da shi zan yi sallallahu alaihi wasallam
Uhibbu Rasulullah ya hakan wa innani ala hubbihi ma dumtu mimman yuhafizu Uhibbu Rasulullah ina son ma'aikin Allah hakan da gaskiya wa innani kuma wallahi lalle ni ala hubbi absa soyayya shi ma dumtu mimman yuhafizu matukar matukar ina raye to ni ina cikin masu kiyayewa ni amsa soyayya tashi kenan ayi mu bihi ma ishu tudari wa kaifala wa inu inayati bi jambi tudari ayi mu bi ina dimota da shi ma ishtu matukar ina raye dari tsawon zamani na wa kaifala ta yaya ni abin bai zama haka ba wa ainu inayati alhali kwa idaniya ta kula ta kulawa ta wato ta inayo idaniya ta inayoyi na tulahizu tana harara lijan biyu katarni na ma'ana a manzala salam shine idaniya wadda in ta hararo ni ta hararo inda nake zan samu kaina cikin inayoyi wanda take ciki shi ina ya kulawa ta Allah tabaraka ta'ala abubuwa hanyoyi ne daban-daban kala-kala na inaya yana cikin inaya ta ubangiji wanda Allah yake ya sa mai inaya wani inaya da za a mai inda ake saba Allah ma baya ba balle saba Allah wani kuma saboda tsaban inaya in inda yake kewaye da kewaye aike da abubuwan saban Allah da masu saban Allah shi baya saba Allah ba saboda tsaban kulawa ta Allah kamar wiqayatul lahi ne da ita wiqayatul lahi aghnat an mudaafatin min ad-duri wa an alim min ad-dai in Allah ya kiyaye mutum duk duk aka kawo sabubba na halakar mutum saboda kiyayewa ta Allah to mutum bai halaka ba akwai duk inayan wadda ita za ta kiyaye ka daga wasu musibobi na zahiri akwai inaya wadda za ta kiyaye ka daga wasu musibobi na batini irin da Allah kamar da ka ba da misali to inayoyin suna da yawa na ubangiji to ainu inayati idaniya wadda ita ce in ta harare ni zan shiga cikin waɗannan kulace-kulacen wannan na Allah tana harara a kasar nan da nake kuma shine ma a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda me yace ba zan timauta da shi ba na'am na'am alayhi salatu llahi thumma salamuhu fa inni li zikrahu madaddari la fizu ya da musu Allah tabbata gare shi fa inni lalle ni da zikrahu da ambatan sa madaddari la fizu ni lafizu mai lafazi ne mai firici ne madaddari matakar zamani kenan da zikrahu da ambatansa عليه صلاة الله ثم سلامه فذاك رسول الناس هنا خلق واحد يا da mutum Allah tabbata a gare shi ba za ka rasulu wannan abin yaban nawa shi wa wani irin manzo ne mai girma nasihul khalqi mai yi wa halitta baki ɗaya nasiha mai san alheri ga halitta baki ɗaya mai hida ma halitta baki ɗaya gaskiya yana nisantar da su da duk wata yaudara wa'izu kuma mai yi wa halittan wa'azi ne na عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى وإني قارئ الذكر حافظ يا دامن الله استبتا أجريشي albarkacin salatin nan in wanzu in wanzu wa inni qari'u zikiri ni ina mai karatun alqur'ani hafizu ina mai kiyayewa ina mai kiyaye bakaken shi da hukumce hukumcen shi na عليه صلاة الله ثم سلامه على الصلوات الخمس دائق حافظ إرادة منتن الله ثبتا gare shi albarkacin salatin nan in kasance ina mai kiyayewa a salloli guda biyar na farilla dari tsawon zamani na wannan yana cikin a salatocin da ke diwani ya kwamsa masu ban mamaki wani abokinmu yana faɗa mutum suna matasa suna yana ƙoƙarin ya kiyaye sallah yana ƙoƙarin ya ga ya kiyaye sallah salloli guda biyar a cikin jama'a a lokaci to abin ya ci tara a za abu da yarinta tana hizga to sai an fara sallah ya zo wani lokaci sai an yi da sallah ya zo abin yana cinye tuwa ƙwarya da ya kama wannan bait yake ta yake ta maimaita shi alaihi salatu lillahi summa salamu ala salawatu rasul dari wa hafizu sai ya da mutum Allah tabbata ga manzo Allah albarkacin wannan salatin in kiyaye in zama mai kina kiyayewa amin zamani na afsa salloli guda biyar bai sai lokacin da ya daidaita ba salloli lokacin sallah sai dai su yi su mai a masallaci. Nan عليهم على آل الكرام وصحبه ومن أمسك دين القويم وحافظوا irin wannan salatin ya tabbata alaihi a gare shi ma la'ayi tare da alaye alkirai masu girma wa sabihi da sabansa wa ma amsa kuddin alqawima da duka waɗanda suka yi riko da addini madaidaici wa hafazu kuma suka kiyaye تمام على الإله سواده فدرسل المولى إلى كل باله وذلك شرع المصطفى وكتابه ففيه بشارة وكل الدوامج فأبد يا مولاي كل مموه بوادي برهان على كل دامج أجسنا يا مولاي من جل ذكره فنقصى من اللالا بكل السواده أجسنا أجسنا يا مجلس فإننا ألفنا بك النعماء من كل سائق فإن لم تدارك في البلاد وأهلها وعاشاك ذاك مطمعا غير سائق فيا رب عاج العبد والصعب جملة وإني في الطاعات غير مبالغ ولكنه في الأمين محكم وذاك سباق الحق عسان سابه عليه صلاة الله ثم سلامه ليشرك في قلبي سنا كل بازغ عليه صلاة الله ثم سلامه على برك مسلم بالمرادي إباله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم عديد البوازق نعم سماء بآلاء الإله سوازق قد أرسله المولى إلى كل بالغ نعم gamamu wato wani irin girgije ne bi ala ilahi sawabigi wanda ya kumso ni'imomi na Allah cikakku kadar salahul maula ubangiji Allah majibincin lamarin bayi shine ya aiko shi ila kulli baligi zuwa dukan wani baligi na'am نعم وذلك شرف المصطفى وكتابه ففيه بشارة وكل دوابه na'am wai wanne menene wannan girgijen mai girma wanda ya taro ni'imomin Allah cikakku cewa ce wa zalika shar'ul mustafa wancananka shine shari'a ta abin zabi annabi Muhammadu sai da mutum Allah ya tabbata a gare shi wa kitabuhu da littafin shi shine alqur'ani wanda yazo da shi fa fihi bisharatun kai cikin littafin nan akwai wa'ansu manya-manyan bisharori wa kullu dawami sannan cikin shi akwai dukkan wa'ansu hujjoji masu roshe don bata Mm.
يا مولاي كل مموه بوادي برهان على كل دامه عبد الله يا مولاي يا ubangiji na majibincin lamarina fa abdul ka bata kullu mumawhin dukan wani bata duk wani abin da aka yi shi muzayyafin abu ne za a yi zo kamar gaskiya ce su a cuda ta da ƙarya ƙarya ce sai a mata fanti da da da gaskiya sai kai tsammanin gaskiya ce wanda saboda a yaudari mutane to duk irin wannan abin ya ubangiji na Allah ka bata shi biwadi burhani da warawaran hujjoji hujja wadda take wadiha ala wato wadda take warawara hili take ala kulli damigi wadda take ɗaukaka burbushin dukan wata wata hujja mai roshe bata duk wata hujja wadda take in ta zo ita guda ɗaya za ta narka duk wani bata abin da ba daidai ba Allah abin da ke nema hujjar da za ka ɓata duk irin wannan wato wannan ɓatancin da ake so a kawo addini ta hanya ta ita wanda ba kowa zai gane ba Allah ka ɓata wannan abin da wata hujja wadda ta shi duk wata hujja ba mana wata hujja wadda ta shi duk wata hujja wadda ita sha'aninta in ta zo ma sai ta take roshe komi to ka kawo wata hujja wadda take mabayyaniya saboda wato abin da ake kuka da shi kama abin da ake zance na yan washin addini mutum sai ya zo ma kalab kalab da baki yana nuna ma Allah da manzan Allah a baki sallallahu alaihi amma ba shi ba Allah da manzan Allah sallallahu alaihi ke a zuciyar shi mutane da suke so su nuna sai su so su ai su musulmitin suke ma suke yaki suna yaki suna yaki da bid'o'i suna so su tsarkake addini duk abin da bai dace da shi ba suna a bakin kaji wallahi duk wani mai karkar in ba kai aiki ba ka zurho tunani ba kawai duk wanda ji sai ya ce wannan yana yana goyon bayan wannan mutanen sai su yi to to mutane ne wanda wannan musamman wannan zamanin Allah ya jarrabe mu da su hadisi ma na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka wadi sai mutum ya zabare ya karrabe ce ai wannan ba ta yiwa kawai annabi hade shi ba kawai saboda ai kawai bai daidai da kwakwalwar shi ba mai kunci da kwakwalwar tashi bai san komai ma ba hanya mata ya san zahirin shari'a musulunci bai kama ta ba bai ma kama hanya ba saboda kama hanya ai komai yana da tsari wai mi mutum ya karanta wallahi abun mamaki in kaji mutum in baka in in baka in ka bincika masu irin wannan ra'ayi ka bincika wai mi mutum ya sani sai ka samu mutum bai san komai ba amma wai shine za a wadin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda ya inganta wai a ce hadisi ko bai inganta ba wannan mutum yana da bakin magana kamar da kullum wani shi arabu suke ke bayani yake cewa komi akwai akwai mutanen shi kowace amana a dankanta a dakata a wajen mutanen da yana ta bada misali yana cewa likita shine wanda zai shiga da mata kana ji kana ganin da mata ka ya shiga daki da ita ya rihe ya tuɓe mata kaya ya hwasa mata ciki a hiddo ya hiddo wani abu daga cikin cinsa ya maida ya liƙe abin ko ta yi rai ko ko ko a samu ko ita ta yi rai ko abin cikin nata ya mutu ko ko su duka ma su mutu ko ko su duka su yi rai ba mai zargin shi saboda saboda ni an sallama mai an san da aikin shi ne shari'a ma shari'a ba ta zarge shi ba wajen mutane bai da laifi wajen mai matan nan bai da laifi wajen kowa bai da laifi saboda ni aikin shi ne ya lakanci wannan aikin an yarda da amana ce wannan tashi aka bashi wannan amana ya aiki shi amma yanzu shi addini bai cancanci abin wannan ba shi kenan kawai kowa man habba wa zabba kowa ma sai magana masa kan addini addinin nan baka karantu komai a cikin shi ba in karantu in karatu kake ba yanzu ne kama da karanta amma sai ka ce ka diba wani tsarin hadisi ka ce a wannan ba yiwa a kawai wannan ba yiwa saboda a ai wai an yi shiga an shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kawai wallahi ma sai ka rasa da hankali ma abinda suke cewa ba daidai bane in ka aiki da hankalinka ma kama a ce ka binciki nasi da sauransu ka san wannan abin ba daidai bane ba a hankali a hankali wani kwan da ke dage na ina faɗi nufin ma kai ga bashi amsa wata kwana yana cewa ai ya zuwa na hadisan da zaka ji an ce wai sahabi ya kar ya ce ma ake sanin barin hidda mai kai wanda kaji wannan ai ai ba daidai bane wannan kawai ƙarya ce wai kawai ba daidai bane saboda ni saboda ni wanda a bakin shi yake wadi saboda ai su wai kashuwa abin da ke nuna shi so yake kare tabi sai saboda su sahabbai ai masu biyayya ne masu biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to masu biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya za su karrafce wai wai mutum ya yi idan ya yi ya wai hada Annabi sallallahu alaihi wasallam abu za su tafi yake ne kai ko ko mutum ya aikata ba daidai ba dan Allah da Annabi mu bibiyo na magana da ke wadi nashi sai yayi abinda ba daidai ba ya karyata hadisi cewa saboda sun ce sun tambayi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam su yanke kai ba ho ma yanke kansu kai sun tambayi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku dakata wai kawai saboda kawai ƙarya ce to yanzu wannan ba na gari bane ba ba su shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ake yi kuma saboda an taba annabi sallallahu suka zabu da suka ce za su yanke kai suka nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam me ya rashin ladabi a ciki to irin wannan mutane masu irin kai ne irin wannan tunanin tsakani ga Allah a tunani ma a na kowa tuni hankali mai cikakken tunani ya san kai ba daidai kake ba to ina kai ina fahimtar ma hadisin da aka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da wanda ba ƙarya aka mai ba da irin wannan tunanin to ai addini ya zama abin wasa ne kawai shi sai da da tunaninka ne da tunanin za gane a wannan daidai ne wannan ba daidai ba to shi ma yana da malamin shi a ce kai kowa tana alqur'ani to wannan ba ka shiga wannan gonan ba akwai wanda suka san hadisi suka tayar da lokacinsu cikin sanin hadisi da sun karanci mazaje na hadisi sun san kowace tsabaka har ya zuwa lokacin da aka rubuta hadisi sun san mutun na hadisi da kakawa sun sani sun san tarihai sun san abubuwa ilmomi istilahat da mustalahat da abubuwan da ilmomi ilmomi ilmi ilmi ne masu yawa dangance da hadisi shi kadai to wa'anzu mutane sun tsaya sun bauta wa abun hatta da mustashriqun turawa da suke za su karanci addini sun tabbatar da babu wani ilimin da aka hidimta ma irin hadisi sai a wajen tacewa da tattancewa magana alaihi sallallahu alaihi babu wani ilimin da aka tsaya aka hidimta mai kama hadisi to kai yanzu baka san komai wani wani sunan wani ilimin wa bai sani ba zaka wani mustalahu da hadisi ma bai ma san me ma ake da misali bai san me ma mustalahu da hadisi wani ilimi na wani sanin wani abu bai san komai daga cikin shi ba to ilimomi ne da dama mutane suka za su karanta dan su ce wannan eh daidai ne wannan ba daidai bane wannan hadisi ne wannan ba hadisi bane ba kuma Allah ne ya kawo mutane ya zaɓaɓɓun mutane za ka yi imamaki yadda Allah ya zaɓi mutane tun harko tun sahabban mutane da suka zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ana waɗi mutane ne wanda suke zamanin su ba irin zamanin mu ba zukatan su ba irin zukatan mu ba aka zaɓa wanda zai yi wani aiki har ya zuwa waɗanda suka rubuta hadisan amma aka kawai mutum sai mutane su zo aka wa aka samu mutane kawai wai yanzu za su yi aiki sai yanzu sai yanzu za su yi ma za su yi aiki da za su yi hadisai su ware abin da ya inganta da abin da ya inganta ba mutum ka tsawo cikin wannan mutanen akwai wani wanda yake wanda ya jagoranci wannan harka a Kano shi ba a san ba wani hadisin da ya race abin da ake harrace a na farko na karatun alkur'ani wanda suka san shi sun ce izi guda ma bai da aka hadisi kawai ba sai dai a daga an taba abin an taba sani kai ba ba bai akan ka sai ka daga kai ka diba haka in kuda ma ya hau dan dan abin kai ba san ko me ba bakin in kuda ya hau sama bakin ba san ko me ba mutane suna nan sun hardace ba san ba san ba san iya abu dubna abin da suka hardace ba duk ba su sani ba dubunnan malaman da Allah Allah yi malaman da duk ba su yi da duk ba su gane ba kai sai yanzu kai yanzu ne ka gane yanzu ne zaka ce wannan daidai wannan ba daidai bane to wannan saboda hadarin su shehu ya ce, A ya Ubangiji, ka ɓata kullum mu mawahi, duk wani irin aiki da za su yi irin wannan aikin da za su suna ganin aiki ne suka yi ja sun hidimta ma sunna. Amma an gudu da kan zabuwa ne, aiki ne zahiri kana ganin mai kyau, guba ta cikin shi, wallahi kuma kuban nan ta yi tawar saraye ne cikin al'umma an samu matasa da mutane da yawa suna ganin eh wannan abin daidai ne abin da suke suna goyon bayan irin waɗannan mutane har wa yau wai akwai masu goyon bayan wannan mutum da aka kama shi saboda abin da yake da littafi da annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar da tube hankali ba ta yiwa ba ta iyaye ba ta yana za a yi mutum kama annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tunanin shi yake yake da kanshi ina so yana faɗin misali ba kun ba ta yawan faɗi abin da cikin iko Allah ba ta yiwa ni in iya faɗin abin da bai bai dace da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin iko Allah da iya Allah hadisin nan kullun na jariya da ake wani wata mata wata yarinya ta ta kama hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ma ko dai ma hadisin suna cewa abin da ke gare ta ne ko ba shi kake hankali ke gare ta ba da su duk amma ɗauka ma mai hankali shi yarinya karama ta zo ta kama hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta koma can sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata duk bukatun ta wani irin musulmi ne zai tunanin wa'ansu bukatu wa'anda ba bukatu bane na na bukatar ka abin da kake nema cikin rayuwarka kamar kana so a misali a baka ni kuɗi nake so wani kaza nake so nake so wani irin mutum ne wani irin juyayyen mutum ne wanda zai tunanin wani abin da ba haka ba alhali ko bisa titi aka ce yana rike da tana rike da hannun shi a titi haka da ya tabbata juriya kuma ana hudin din da zaka waji sana ana hudin tawadu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana annabi sallallahu alaihi wasallam ke kaskantar da kanshi wai ba sai manyan mutane ba wanda ba kowa ma ba in yazo zai bi shi sai ya biya mai bukatar shi to wani mahaukaci ne zai tunanin wani biyan bukatar ba biyan bukatar da kowa ya sani ba ko biyan bukata kala kala to wani mahaukaci ne zai kawo wani biyan da bukatar da bai dace ba cikin wannan wannan magana to kuma shi wannan ya fahimta yanzu ne an jima a da da sannan an musu shari babu cikin sharin da ya karanta an ce an yi wannan mugo fahimtar tashi shi ne yanzu ya faɗi ya ce an yi wannan hadisi ya saboda wannan saboda haka hadisi na bai inganta ba to irin wannan guban irin ta ce shauke cewa kullum kullum mu wai abu abdul aya maulaya kullum mu wai duk wani abin da aka yi aka sa mai aka aka mai fanti da ƙarya a wato ƙarya ko gaskiya ce shi a dishi gaskiya ne sai a zo a mai wani fanti da ƙarya a ce ga abin da ke ni da a ce ba gaskiya bane ba irin wannan dai abubuwan nan suna da yawa a zamanin nan shi ne Allah ya maza sanin shi Ibrahim ya tsara da muke cewa ka ɓata wannan biwadihi burhani to na ana bukatan hujja ce wadda take hili karara saboda haka wai ka bata wannan abin nasu da hujja wadda take karara a hili wadda ta ala kulli damihi wadda ta burbushi wata hujja wadda da ta zo ita sha'aninta ta rusa ba kawai hujja mai zuwa ta rusa lalle alhamdulillah ma an kawo wata hujja ma ta zo ta roshe su ba san inda suke ba to amma a kawo wata hujja kuma wadda za ta zo ta bayyana musulmi su gane a hili wannan abin ba daidai bane ba wannan abin ma tunanin shi ma bata ne abin wanda ke karkatar da mutum wanda zai hidda mutum daga addini ya kai shi nesa ma ba kusa ba Allah ya mun bari na ma ajisna ajisna aya maula ya man jalla zikruhu wani kusa min Allah la bi kulli sawalihi ajisna aya maula ya majibancin lamarin mu ya Allah ajisna ka agaje mu man jalla zikiru ya ubangiji wanda ambatansa ya girmama banu kusa sai a tufatar da mu minan lala daga dukkan ni'imomi daga ni'imomi bi kulli sawabigi da dukkan wata ni'ima wadda take cikakkiyar ni'ima
أغثنا أغثنا يا مغيثا فإننا ألفنا بك النعمة من كل سائق dukkan ni'ima kuma mafi cikin ni'ima Allah tabaraka wataala yake yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina kaga wannan ni'ima ta musulunci cikakkiyar ni'ima irin wannan ni'iman muke nema a ce ga cewa a mana sutura da su ni'imomi wanda suke wani irin wannan ni'imomin ni'ima ta ta musulunci ni'ima ta imani ni'ima ta ihsani a gisna a gisna ka agaje mu ka agaje mu ya mugisu ya mai agaji fa innana lalle cewa mu alifna dukan na ma'ana ma mun riga mun saba da ni'imomi ni'ima cikakken ni'ima duka da kai wato daga wurin ka mun saba da samun ni'imomi min kulli sa'ili daga dukan ni'imomin da suke zo mana kuma wanda muka saba da su a wurin ka dukkan abin da yake halaliya ne ja'izi ka saba tun kudo mana halak Allah ka ta tun kudo mana na'am na'am فإن لم تدارك في البلاد وأهلها وعاشا تذاقوا مع غير سائري فإن لم تدارك in har baka kawo agaji ba baka kawo riska ba fil biladi a cikin garuruwa na musulmai da ma dukkan garuruwa wa ahliha in baka kawo agaji da riska ba zuwa mazuwa garuruwan nan wa hashaka abu ne kuma wanda ba zai taba yiwa ba a gare ka ya Allah ba ta ba ce baka kawo agaji ba zaku in haɓaka wannan bakwa zaku matsama'an za su ɗanɗani wani abin ɗanɗanawa gaira sa'igi ba mai huce makogoro ba wato ba mai wucewa ba mai saukin haɗiya ba baya raja fil abda wasa ba jumlatan wa inni fi da'a ghayru mubali ya rabbi ya ubangiji afil abda ka baiwa wannan bawan lafiya ka ba shi lafiya wa sahaba da haka nan da sahabbai jumlatan baki ɗai wa inniya kuma lalle ni fi da'ati a dangance da da'o'i ibada gairu mubaligi ni ba mai kai gaya bane ba tawadu ni nashi bai da yake sai ibada cikin kowane lokacin sa cikin ibada yake abin mamaki ma da ba shehu ba almajiran shi ma wanda ya lakanta musu wasu ayyuka ba da zancen na farilla irin su a subu'un nan da suke yi ba su fasa shi ko ruwa ko rani ko dare ko rana ko a cikin halin balaguro suke ko a cikin halin zaman gida cikin kowane hali sai su yi su bu'u su haka shi jagoran su cikin kowane hali duk wani ayyukan da suka mai yawa zai yi su bu'u shi na takara da sahi yayi na talawa da yamma ko da dare Allah Allah mun zauna da da wani lokaci bai sheikh babban dan shehu tijani ya sanya Allah ta'ala mun ziyarce shi a kaula yana ce mu kun ga wannan wurin ya wura mana wani hili ne can unguwa na ce mata sham zuwa kusan inda ake inda inda suke yin idi a can kaula yace wannan wurin da daddare shehu shiga yake shiga tsakankani na ni da Hassan dan shi a jikan shi Hassan Hassan Sisi yace su jikan suka su jikokin shi ne a yace tsakanin nake shiga tsakanin mu muna kai kawo mu je can mu dawo sai ya subo shi na talawa to wannan wanda bai da aiki sai haka ne yake cewa to saboda tawazu yake cewa ni ba mai kai gaya bane ba ba mai matsawa ne dangance da ibada amma ga abin da shehu bai tawazu shi nam walakin na hubbi fil amini muhakkamu wa za ka sibagu na haƙi asanu sabi shehu ya yarda a tsere mai cikin komi ya yarda a tsere mai wai taslimi shadali wai kamar a ce eh na yarda ko da kuna jaye na ji na ji na ba ku dama na ji ni bin yawa na ji ba ni ala inna ni radin bi an kila jahilun safiyun wa in qalu fa taballahu tabba kai amma a ce ma shi bai san koyo duka shewa yarda eh ni ne ta yarda wannan amma ga abin da shewa yarda shi ba walakin na hubbi ce sai dai ni soyayya ta fa lil fil amini a cikin amintaccen Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam muhakkamun kai wannan ni soyayya ta cikin Annabi sallallahu abun kwarewa gwanancewa ne wajen hada ta ita kallan ina da cikakken soyayya wa zaka fi bagul haqiqi ya to kan ma ka yi tsammanin ko wani abu ne wanda ga bahaushe ke cewa wai ai ai kwace gori ba hannun kuturu ba wani abu ne ba ai ka yi tsammanin ko wani ni na kallafa ma kaina ni sa kaina ai ce ba za ka ci babu laki wannan soyayya da nake ma annabi sallallahu alaihi wasallam rini ne na Allah wanda Allah shine gaskiya wa ahsan ahsanu sabi wanda shi ko rinin Allah shine mafi kyawun rini shi buga Allah wa man ahsanu min Allah shi buga Allah ke ce rinin Allah waye Allah kyawun rini babu عليه صلاة الله عليه صلاة الله ثم سلامه في شرك في قلبي سنا كل باسه سيادة من الله سبتا قريشي في شرك في قلبي دن يحسكك سنا كل باسه hasken dukan wani tauraro fi karfi a cikin zuciyata hasken dukan wani abu wanda yake mai haske ne akwai dukan makamai da matsaye da wa'ansu ma'arifai abubuwan da suke haskaka zuciya wanda su yutilu ne a cikin zuciya ba ku abin da ka yi so ya haskaka kamar zuciya zuciya ita ce in ta haskaka in shike nan mutum ya ya tsira ya samu abin da ake so hasken nata ake so kuma kullun hasken ya ta karuwa to albarkacin salatin nan a wato ya kasance ko ma'abucin salatin ya ta haskaka zuciyar nan da dukkan haske da haske na dukkan wani tauraro bazigi.
عليه صلاة الله ثم سلامه على برك مسلم بالمرادي ya da mutum Allah ya tabbata gare shi ala barke muzni wannan salati ya tabbata a bisa walƙiya ta girgije wanda baligin bil maradi mai kaiwa ne mai isarwa ne bil maradi da ribubbuka wata walƙiya wadda take cikin wani irin girgije girgijen nan tare ke shi duk inda ya zuba ruwan shi an samu riba an an arsuta wannan kama wani yanki ne na yaba alaihi sallallahu alaihi cikin jawhara a albarkar astai bi muzul al arbahi al mali at li kulli muta'arid min al buhuri wal awali shine albarkar astai yace ala barki bi muzul al arbahi muzini arbahi kin shine bil marabi kama wani yanki ne na jawhara ake aka faɗi ana alaihi salatu lillahi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم عديد البوازق shi ya damu Allah ya tabbata gare shi salatun wa taslimun kasance salatun wa taslimun wannan salati ne da taslimi adidal bawazigi adadin tawararu masu bullawa wa ya san adadin tarmamu ko masu bullawa sai Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجاه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين